تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم السلام عليكم barkamu da dawowa zama na biyu don ci gaba da darasin wanda littafi kashfu shubuhat na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab a yau Lahadi sha tara kenan ko sha tara ga wata al-Muharram shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda kuma ya zama ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu da biyar miladiyya da zu cikin gaba akwai wata gaba da ya kamata in yi bayani amma na ga lokaci ya ja ne sai na wuce ta da yace fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahl kalmar fala yu'dharu bil jahl shin ana iya baiwa mutum uzuri sakamakon jahilci ko ba a bashi uzuri akai ko shakka babu mas'ala ce akwai ce in ce a tsakanin malamai abin nufi dai akwai lokacin da za a baiwa mutum uzuri akwai lokacin da za a ba a baiwa mutum uzuri lokacin da mutum ya kasance ɗalibin ilimi ne yana ƙoƙarin halarta inda ake karatu karatunsa bai kai kan wata mas'ala ba kan wani laifi da gashe na yi karatunsa bai kai ba ya ci gaba da yi bisa ga jahilci dan karatunsa bai kai kai ba to wannan jahilcin sai kan zama masa uzuri ba a kama shi da wannan abin da yayi tun da bai sani ba ina fata an fahimci wannan domin idan muka lura da hadisin Abu Waqid Al-Laythi wanda yake cewa mun fita a shekarar da aka yi yakin Hunain wa nahnu hudatha'u ahadin bi jahiliyya wato ba mu dade da barin jahilci ba ba daɗe barin jahiliya da kafirci ba mun shiga musulunci faru shiga sai muka ga kafirai suna da wata itaciya da suke rataye makaman su ana ce mata zatu anwa sai muka ce da manzo Allah ija Allah na zata anwatun kamalahum zatu anwa ka sanya mana zata anwa yadda su kafirai suke da zatu anwa sai manzo Allah ce inna hasunan laqad qultum wallazi nafsu muhammadin biyadihi kama qala banu isra'ila li musa ija allana ilahan kamalahum alayhi a nan manzan Allah bai kafurta su ba sai dai nuna musu abin da suka faɗa kafirci kalmar da suka faɗa ta yi daidai da irin abin da yahudawa suka ce da annabi musa su ji allah na ilahan kamalahum ali kaga kalmar su din da suka faɗa kafirci ne amma manzan Allah bai kafurta su da shi ba saboda uzuri da jahilci sun shiga musulunci ba su daɗe ba su yi ilimi ba to da haka anan gurin idan karatun mutum bai kai abu yi shi lalle jahilci na iya zama masa uzuri amma mutumin da yake zaune ya ki karatu da gangan ya san inda za a je a yi karatu din a gane gaskiya da abin da ba gaskiya ba a bambance tsakanin shirka da bid'a da abin da ba wannan ba to kawai sai ya zauna haka yana raye da ka to wannan babu yadda za a yi jahilcin sai ya zama masa uzuri a wajen Allah wannan shine dan talikin da kawai na so in yi kafin kowa mu dora daga inda muka tsaya sai mu shiga بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبي لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقد يكون الأعداء التوحيد وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين جميل واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد كسني سوى ينا daga cikin hikimar Allah ta'ala bai turo annabi da wannan tauhidi ba illa ja'ala lahu a'da'an face sai da ya sanya wa shi annabi yan adawa ba wani annabi da ya zo da tauhidi irin wannan tsantsan tauhidi face sai ya gamu da yan adawa كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما هكذا مكسن يا وكون النبي كان عداوة لفظ عدو daidai ke da alawazin fa'ul kenan wanda siga ce ta larabci wanda yake yastawi fihi mufrad wal jam idan ka ce al'adu zai iya wa kana nufin dan adawa daya idan ka ce al'adu kuma na nufin yan adawa da yawa Allah ce inna shaytan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa kaga na ai guda ɗaya ne tunda a shaytan ba a ce shayatin ba amma aka ce adu sannan Allah ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwakum awliya'a kaga nuna aduwi anan jam'i ne tunda an ce awliya'a ba ce ba waliyan tulquna ilaihim ba ce ba ilaihi bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq wato mun sanya wa kowane annabi daga cikin annabawa yan adawa shayatin al-ins wal jin shaydanu cikin aljanu da shaydanu cikin mutane lafazin shaytan abin da yake nufi a larabci wato kangararre wanda ya kangare ya ki bin umarni akwai su cikin mutane da cikin aljanu yuhi ba'dhum ila ba'd al-iha anan mun ana nufin al-waswasa shaydanu sukan yi musayar kalmomi yadda za su jefi wanda yake kan gaskiya da ita wani ya ce idan ya ce muku ba za ku ce masa kaza ku ji me zai ce muku irin yadda kafaran maka suke zuwa wajen yahudawa su tambaye su cewa me wace irin tambaya za mu yi wa wannan mutumin mu kure shi sai yahudawa su ce ku tambaye shi game da kaza ku tambaye shi ina rai yake a jikin dan adam to kuma sai Allah saukar da wahayi ya faɗa annabi yadda ansa take wai sa'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila da sauran makamantan su yuhi ba'dhum sashin suna yin wahayi zuwa ga sashi suna musayar kalmomi zukhrufal qawli gurura wato zukhrufal qawli qayataccen zance zaka samu cewa shedan yana yawa waliyansa wahayin qayataccen zance iya buga misali iya bayani dan ɗorewa ƙarya gindi gururan dan su rudu mutane wa kad yakunu li a'da'il tauhid ulumun kathira ta iya yawa ga mutanen da suke yan adawa ne da tauhidi suna da ilimi da yawa ilimomi daban-daban wa kutub suna da littattafai wa hujjaj da hujjojin da suka gina abinsu a kai kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinati farihu bima indahum min al-ilm yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji su kan sai suka alfahari da abin da ke wurin su na ilimi wato suka kawar da kai daga abin da ke hannun manzanni din kaga yan adawar manzanni kenan suna da da'awar su ma suna da nasu ilimin wanda ya ci karo da na manzannin yan adawar annabawa haka to haka yan adawar ahlus sunna su ma za su yi da'awar su ma suna da nasu ilimin da ya ci karo da na malaman sunna yace za a rabta zalik wa arabta anna tariqa ila Allah idan har ka gane hakan da na faɗa maka cewa ta iyawa kaga mutum baya da gaskiya amma yana da fasahar harshe baya da gaskiya amma yana da wani abu na ilimi dan yi amfani da ilimin wajen faɗa da gaskiya din idan ka gane wannan wa arabta anna tariqa ila Allah kuma ka gane cewa lalle hanya zuwa ga ubangiji la budda lahu min ada ba makawa sai ka samu yan adawa akan hanyar qa'idina alaihi wanda suke zaune kan hanyar jira suke su ga wani zai biyo su hana shi tafiya an gane ko ahli fasahatin wa ilmin wa hujjat waɗanda suke da fasahar zance da ilimi da hujjoji dole yayin da kake da'awa sai ka gama wanda za su tsaya akan hanya suna kokarin hana ka ci gaba da da'awar idan ku har ka gane wannan fal wajibu alayka wajibin da yake kanka shine an ta ta'allama min dinillahi ma yasiru laka silahan ka koyi ilimin addinin Allah irin abin da zai zama maka makami tuqatilu bihi haula'i shayatin wanda zaka yake waɗannan shaytanu da shi allazina qala imamuhum wa muqaddimuhum lirabbika wanda shugabansu jagoransu ya faɗawa ubangiji cewa la aqudanna lahum siratal mustaqim haka shi din sha alwashi a gaban Allah cewa sai na tsaya wa mutane akan tafarki kamar da bici na tsaya na hana su bi in kanka ne thumma la'atiyannahum min bayni aydihim kuma zan zo musu ta gaban su wa min khalfihim da ta bayan su wa an aymanihim da ta daman su wa an shama'ilhum da kuma ta hagun su wala tajidu aksarhum shakirin sai ka samu da yawa ba sa godiya a gare ka abin nufi ba sa bauta a gare ka dan hakikanin godiya ita ce bauta ga Allah madaukakin sarki an fahimta ko abin da dai malai yake so ya ce maka tun da ka gane addinin gaskiya ya kamata ka san cewa wanda suke kan kishiyar addinin gaskiya ba lallai bane su zama jahilai sa iya zama malamai ta sa iya zama malamai to kaga yadda zaka yi jayayya da jahilai dan nan ka sa su shiru malamai fa ba lallai bane kila sai kun dade kun nan idan ko ka yadda cewa eh za su zama malamai kuma ta iya bayan kasancewa suna da ilimi din kuma suna da fasaha sun fi ka iya daɗin baki za ka iya za a iya samu haka kuma suna da hujjoji da suke dogaro da su su cewa mutane ga hujja kaza ga hujja kaza ga hujja kaza sai ta kawowa wanda asalin gaskiya ba hujjoji bane dukkan su menene shubuhat to idan har ka san da wannan ashe kai mai da'awa dole kai kimtsi kai wa kanka shiri wannan kimtsin da zaka kanka shine kimtsi na me na ilimi shi yasa lokacin da annabi zai tura mu'adh bin jabal zuwa kasar yaman yace innaka ta'ati qauman min ahli kitab za ka samu waɗansu mutane ma'abuta littafi malamai suka ce fikihun da ke cikin wannan gaba a hadisin dan mu'az ya shirya yayi kimci cewa fa to fa kila akwai muqabala kila akwai manazara kila akwai sai in ce ba kawai zuwa zaka ta faɗa a sallama ba kila sai an yi jayayya da kai to in ko za a yi jayayya da kai sai ka yi ne sai ka yi shiri sosai sai ka tara hujjoji da dalilai wato kaga abu na farko ka san gaskiyarka sannan abu na biyu ka san kasawar ƙaryar da abokin adawar ka yake kai da lokacin da kake faɗin gaskiyar ka kana koro ta ne tare da dalilan da suke ƙarfafa ta sannan lokacin da kake rushe nashi shirman kana mai bayyana ɓangarorin kasawar da ke cikin shirman nashi abu kaza da kuka ce ai shirme ne ga dalilin da yasa ya zama shirme don idan ka ce shirme ne kawai kaɗai kai shiru wannan ba ilimi bane ba kowa ma zai iya cewa shirme ne amma ga dalilin da yasa ya zama shirme to wannan shine ilimi sai wannan na nuna waɗanda suke da'awa malamai da ɗaliban ilimi dole ne sai mun kimtsa sosai wajen harkar da'awa don wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa duk wani wanda kuke ganin gwazo ne a fagen da'awa wato ainihin ya samu nasara idan ka ɗauki shekul islam ibn taymiya a zamanin sa yan adawar su sun yarda cewa shi malami ne ba ma wanda suke son shi ba kaga wannan ai ba karamar falala bace ba a ce dan adawar ka ya yadda kai kaza ne suka ce wal fadlu ma shahidat bihi al a'da ai falala ita ce falalar da yan adawa ma suka shaida da ita to ita ce falala amma masoyi dama dan yace kana da ilimi haka dama ya kamata yace amma makiyi yace kai ai ba dama ne mutum sai dai kuma kaza ka san sai ya dan su zuwa koya to wannan yana da cikin abin da Ibn Taymiyyah ya fice sannan kuma idan ya zo yana muƙabala da kai kana wata ɗariƙa ta sufanci wato idan yana bayanin ɗariƙar kai da kake yin ta ya fi ka saninta idan yana magana da yan shi'a yana irad na maganganun su su sun san ya fi su sanin maganganun malaman nasu haka idan yana magana da irin akalaniyun din nan da irin mu'tazilawa da sauransu sun yadda mazhabin nasu da suke kai na barna shi ya fi su sani da haka yake cewa ɗaya daga cikin su inda ni ne kai da na kafirta yace saboda yace saboda ni na fi ka sanin barnar da kai cikin ka kai har yanzu jahilci ya sa baka gane wa barnar kake ciki ba amma in ni ne na rike aqidar ka yanzu in ne imani da abin da kai imani na kafirta amma kai ba zan kafirta ka mutun da kai jahili ne kaga wato dole mai da'awa ya yi kokarin sanin bangarorin kasawa na ne na abokin adawa ka san bangarorin kasawa dan wani lokacin idan abokin adawa ya ga dawa sai mai yadda fada a garin ka kai kuma so ake kullum ka kai hari garinsa ina fata an fahimta idan menene ya kai fada garinka yanzu idan wani dan tsare ka ga dama sai ya zo ce ah to kai da malamin kuma ya ce siyasa ta fi sallah to kaga nan ya kai hari ina garinka yanzu kai ne kake kokarin ka kare haka ne zan ce ko ba haka bane ba idan ka ce eh gaskiya an yi kuskure da aka ce siyasa ta fi sallah sai kuskure da dariya ce to ɗaya daga cikin kurakurai duk sauran ma kurakurai ne kaga ya kai faɗa garin ka idan kuma ka ce ba haka bane kaga kana ta neman dalilin da suka kare ba haka bane ba har yanzu dai in ma an kare ba haka bane kai yanzu ba kai hari gare su to ya kamata kai ne kuma zaka kai hari wato garin sa karka yadda ya kawo maka hari wannan na ɗaya daga cikin abin da masu da'awa ya kamata wato ainihin su lura da shi sai ce mai kuma ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجته وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين walakin idza aqbalta ala Allah idan ka fuskanci ubangijinka wa asqalta ila hujajihi ka bayar da sauraron ka game da hujjojin Allah da ke cikin alqur'ani da kuma abin da ke cikin hadisi ingantacce ka fahimce su wa bayyinatihi da dalilansa ka fahimci ayoyi na alqur'ani da za su taimaka ma wajen da'awa hadisai na manzon Allah da za su taimaka maka wajen da'awa to wala ta hazan kada kai bakin cikin taron waɗanda suke kan shirme ko yawansu inda kai da shaitan kana zalifa kai da shaitan mai rauni ne ba za su kai labari ba illar kai a samu kai empty kake baka da komai amma in kana da wani abu da zaka rike ko da bai kai nasu yawa ba to za ka ga hujjar ka ta fi tasu karfi dan taka hujjar ce tasu kuma shubaha ce wal amiyyu min al muwahhidin gama garin mutum cikin masu tauhidi tsantsa ya galibu alfan min ula'i min ula min ulama'i ha'ula al mushrikin shi kada zai iya rinjayar mutum dubu cikin malaman mushrikai gama gari wanda shi ba malami bane ba zuwa yake zuwa azi yau ya zuwa cin ya zuwa can anatsi idan aka tsaya ana tattauna sai ga malamai da yawa yasa sun yi shiru sun kasa magana cikin malaman yan bid'a kama qala ta'ala kamar yadda dama Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun dundunar mu su ne masu cin nasara wa jundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan ko shakka babu dundunar Allah suke da cin nasara ta hanyar hujja da kuma ta hanyar harshe idan abu faɗe in faɗa ne to sai ka samu wanda yake kan gaskiya ne ke da nasara kama annahum humul ghalibun bis sayfi was sinan kama da dama kuma su ne masu yin galaba ta hanyar takobi da kuma mashi idan an fita filin sara suka su za su ci nasara idan an tsaya a filin ce in ce kuma su ne za su ci nasara algalaba din la tanhasiru fi da'iratin muayyana wa innama hiya shamilatun fi jami'id dawa'ir kowane fage aka shiga to ma'abucin gaskiya sai ka samu zai ci nasara akan wanda bai da gaskiya wa innama al-khawf 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariq kawai abin da ake jin tsoro shine a samu mutum gashi da tauhidi ya kuma kama hanya ta da'awa ya bi ta gadan gadan walaysa ma'ahu sila sai dai ko bai da makami shine bai da ilimi to kaga ana ake samun illa a nan gurin idan aka samu wani malamin bid'a ya kure ka to sai ka sai ya jefa shakka a cikin mabiyanka da suka yi da kai to ko dai abin da yake ma bai da tabbas dama kuma yazo ya faɗa ga shi yanzu an ce kaza ya kasa ba da ansa kaza to amma idan kana karatu yau da gobe yau da gobe wannan zai taimakawa mutum abin da dai wannan abin yake nufi a hakikanin gaskiya dole ɗalibin ilimi dole mai da'awa kullum yana cikin karatu wannan ko wani abin da zaka tsara karatu kuma hanyoyinsa suna da yawa kana samun malamin da kake ƙara karatu a wajensa ko kana samun abokanan karatu da kuke muzakara tare ko abokanan ka malami masu wa'azi kuna muzakara tare kuna tattauna tare kana ƙara samun wayewa ta hanyar nazari da littattafai kuma kullum mafi karanci ka yi wa kanka wata ka'ida sai ka yi karatu da awa kaza alƙur'ani mafi karanci ka ba shi minti talatin a kowane 24 hours ƙur'ani na da minti talatin sawa'un talawa za ka yi a'a sabuwar hadda za ka yi a'a nada za ka yi mai ta to balantana idan ka bayar da awa ɗaya a kullum ka ba awa ɗaya na alƙur'ani wannan zai taimaka maka a fagen da'awa a kullum ka ba da awa ɗaya na nazari wannan nazarin kila littafin tafsiri kila littafin hadisi kila littafin fikihu kila littafin balaga kila nahwu kila usulul fiqh amma mafi karanci awa ɗaya kaga awa ɗaya na alqur'ani awa ɗaya na nazarin sauran ilmomi awa biyu a cikin kowane 24 hours abu ne mai sauki mutum zai iya wannan iya tsara kan salam ko kuma idan ka ce ba awa ɗaya ba kullum sai ka karanta shafi 40 ko shafi 50 wannan shafi arba'in ɗin ko hamsin sawa'un da turanci ne da larabci ne da hausa ne kai sai kai a tafsiri ne a fikihu ne a hadisi ne a majalla ce jarida ce kai dai kullum sai ka karanta shafi hamsin ba ka yin kasar abin da ke shafi hamsin to idan kai shekara guda kana wannan to sai ka ga kai kanka kana ji a jikinka kana da wani nau'i na a sikatu bin nafs yayin da kake magana ko an ce da Allah dan taka za ka yi wa'azi ko dan faɗakar da mu sai ga kana da tabbas din me za ka faɗa ka san me za ka faɗa ba kama kama za ka yi ina ba ta fahimta amma idan mutum baya karatu to sai ya ta kama kame ko kuma ya ta tuno kasar din wani mai wani ya ce shi ma mai mai ta irin wannan kaga kuma wannan ba naka bane ba dan rawa da bazaroni matsalar su akwai wani dan uwa da yake kokarin irin wannan sai je ya ji kasar sai ya haddace kasar din da wani malami ya yi lacca ko ya wani wa'azi ya ji shi tsaf zai haddace yana da basira kawai idan ya zo wani wuri kawai sai tara mutane sai ka ce wa'azinsa ya yi ta yi sosai to inda ake rikici a cikin kasar ɗin da ya je malamin ya kawo wani hadisi ya ce a cikin bukari to shi ma da ya je kawai sai ya kawo wani hadisi sai ya ce a cikin bukari to waɗansu yin jaka'i sai suka zo da bukari suka ce nuna mana inda sai in ka nuna mana wallahi mu yadda ya yi ta jijjiwa bukari ya sa inda hadisi yake suka ce wallahi in ka nuna mana mun yi da abin da ka faɗa ma in mutum na da ƙarya kake kuma a gaban mutane suke masa wannan kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke cutar da da'awa a sakamakon gaggawa da dama daga cikin matasa suke a wani lokaci amma idan mutum ya tsaya a natsu ya sanya karatu gabe ba shi muhimmanci zai samu riba mai yawan gaske Allah gane da mu وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah ya mana baiwa ta hanyar littafin da ya sanya shi ya zanto bayanin komai shine tibyanin li kulli shay sannan kuma shari'a sannan kuma rahama da bushara ga musulmai shine alqur'ani mai girma sai ce fala ya'ti sahibu batilin bi hujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا قال فلا يأتي صاحب باطل ba wani ma'abocin barna da zai zo bi hujjatin da wata hujja illa wa fil qur'ani ma yanquduha ba ta cikin alqur'ani an samu abin da yake warware wannan hujjar ta shi duk dan bid'a duk abin da zai kokarin ya kawo maka kuma ya kawo hujja to in kana nazarin alqur'ani a cikin alqur'ani zaka iya rushe shi wa yubayyin butlana abin da zai rushe ya bayyana bacin wannan hujjar ta shi kama qala ta'ala dan Allah ya ce wala ya'tunaka bi masalin إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لفظ المثل na nufin الوصف bayan da za a yi su zo maka da wata sifa su siffanta ka da ita illa jinaka bil haqqi face sai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira kuma abin da yake mafi kyawun tafsiri ko kuma ka ce wala yatunaka bi masalin bayan da za a yi su zo maka da wani irin misali da suke kokarin tabbatar da barnassu su mai sai ta gaskiya face sai mun zo maka da abin da ke shi ne gaske ɗin ba nasu ba sai ko mun zo maka da abin da kake kyawar fassara sai ce qala ba'd al-mufassirin hadhihi al-aya 'amma fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yawm al-qiyamah wannan aya fa ba wai ta take bane kan manzon Allah kadai hukuncin ta gaban bai ne za ta ci gaba da zarcewa kan dukkan wata barna da ma'abucin barna zai kawo daga nan har tashin kiyama ko gobe za a kirkiro wata sabuwar bid'a a zo da ita to in dai kana nazarin alkur'ani Allah zai shirya da kai yadda za ka rusa shi ta hanyar alkur'ani haka jibi ya kawo wata sabuwar bid'a da daga jibin ne za a kirkiro ta sai ka samu in kana nazarin alkur'ani Allah ya baka yadda za ka rusa shi cikin ruwan sanyi sai wannan na nuna baiwa qur'ani muhimmanci masu da'awa dole mu baiwa alkur'ani muhimmanci har da ko kuma da lakalli ko mu haddace bai ya laushi sosai da sosai ya tubus tubus da yawancin hujjojin da zan kafa hujja da su zai ayoyin da muke so in kafa hujja da su alal akalla na kiyaye su na haddace su ko da ba haddace qur'ani ba dai wannan yana da matukar muhimmanci domin yana da tasiri mai sauraron ka ya ji ka jawo ayar baka taraddudi ka kai lokacin zaka yi fassara sai ji yana su amma in kana taraddudi wajen jan bakin ayar to wajen fassara shi ma sai ce to mutum da bai haddace wasu sai ya ra'ayi to alal akalla hujjoji na da na rike nake so in yi amfani da su a ce na bi su yanzu idan gobe zan yi wa'azi ko zan yi wata lacca a cikin zan kawo ayoyin qur'ani goma sha biyar da Allah mai zai hana an haddace su cikin dare in ka tsaya sai Allah ta mutu ka haddace su aya kaza ta wuri kaza sai kana iya kawo ta da karfin ta a larabcin ta da kana jan matanin qur'ani daidai to wajen fassara kuma kayi nazarin ta kafin ka je ka fassara to wannan zai taimaka maka sosai wajen da'awar ka ga cewa tana da tasiri kuma Allah yana sanya albarka a ciki saboda albarka ta alqur'ani ne yace ka yace wa ana azkuru laka ashiya'a mimma zakara Allah fi kitabih za ambata maka wasu abubuwa da Allah ya ambata cikin littafin sa jawaban li kalamin ihtajja bihi al-mushrikuna fi zamanina alaina dan ya zanto ansa ga wani zance wanda mushrikai a zamanin da suka kafa wani hujja da shi yace za mu ci alqur'ani dan ya zama ansa a kansu wato yana nufin mushrikan zamanin sa ma'ana yan bid'ar zamanin sa wanda suka dorewa shirka da tsafi gindi kuma suna da awar musulunci amma suka kafa hujja da wani ababen da in ka ba alqur'ani zai rushe maka su yace zai ambata maka wannan kai ma dan ya kare ka fa naqulu فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن أقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم مثال ذلك إن قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجوابه بقولك فجاوبه فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير, أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل جميل. هذا جواب جيد سليم ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن ولا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يكسي قابل زام فتمكة su waɗanda suke kan barna duk irin abin da za su kawo na hujjar da za su kare barnarsu mutum ya kare shirka ko ya kare wata bid'a to jawabu ahlul batil min tariqain ana iya ba su ansa ne ta hanya guda biyu mujmal wa mufassal jumlatacciyar amsa a jumlace da kuma ansa ta filla filla dake dake idan ce jumlataccen abu ya kawo dalilai wajen goma sai ka ba su ansa daya amma an sa filla filla ya kawo dalilai goma ka ɗauki kowane ɗaya daga cikin dalilan kana warware su ɗaya bayan ɗaya ammal mujmal yadda zaka ba da ansa ko a jumla shiga shi fa huwa al-amru al-azim wal fa'idatu al-kabira wannan kan babban lamari ne kuma fa'ida ce mai girma liman akalaha ga wanda ya ga wanda ya hankalce ta wa zalika qawluhu ta'ala dan Allah ya faɗa cikin littafin sa ce huwa allazi anzala alayka kitab منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله wato Allah shine ya saukar da littafi a kanka alkitab kai qur'ani kin minhu a cikin shi littafin ayatun muhkamat akwai ayoyi muhkamat muhkamat jam'i na al-muhkamu al-muhkamu guda ɗaya kenan al-muhkamat da yawa hunna ummul kitab su ne asalin littafin ma'ana su ne kaso mafi yawa na alqur'ani galibin abin da ke cikin alkur'ani ayoyi ne muhkama kashi saba'in ko sama da haka cikin ɗari ko zuwa casa'in cikin ɗari wa ukharu mutasabihat da kuma wadansu ayoyin da ake kira mutasabihat su kuma kasan su baya da yawa cikin alkur'ani wato kenan ayoyin alkur'ani sun kasu kashi nawa kashi biyu alqismul awwal الآيات المحكمات والقسم الثاني الآيات المتشابهات من المحكم المحكم من الآيات واضح الدلالة ظاهر المعنى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا abin da yake ma'anarsa a fili take ma'anarsa a sarari take ma'ana ɗaya yake ɗauka to shine muhkam abin da ma'ana ɗaya kawai yake ɗauka yanzu idan kace qul huwallahu ahad ce musu shine Allah ɗaya tana da wata ma'ana ba wannan ba ba ta da wata ma'ana sai wannan abin da yake za ma'anarsa a fili ba wani kwana-kwana a cikinta sannan kuma wa ukharu mutashabihat akwai waɗansu ayoyin da su ko mutashabihat al-mutashabihu min al-ayat ma yahtamilu akthara min ma'anan wahid abin da yake daukan sama da ma'ana daya to ya zama mai mutashabih dama idan an ce abu mai mutashabih mai rikitarwa wato dan zai rikitar da kai saboda baka san wacce ake nufi ba cikin ma'anonin in abu na daukar ma'ana ɗaya zai rikitar ba zai rikitar ba don haka ya zama hukam in abu na daukar ma'ana biyu zuwa abin da ya sama zai rikitar ko ba zai rikitar ba zai rikitar tunda baka san wacce ake nufi da wannan ayar ba shin ɗaya ma'anar ko ta biyun ko ta uku to shi yasa sai ake kiran su mutashabihat mutashabihat saboda suna ɗan rikitar da mutum suna sa mutum ya kasa gane ma'anar to cikin hikimar Allah dukkan aya mutashabiha wadda za ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya wato ɗaya biyu uku to ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zanto ma'anar ɗaya mai kyau sauran ba su da kyau ina fata fahimta idan ya zanto ɗaya ma'anar kyakkyawa ce sauran ba su da kyau to kaga wannan da me za ka fassara ayar da ma'anar mai kyau ɗin ko mara kyau da mai kyau to idan ya zanto za ta ɗauki ma'ana ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to duk inda aya take ta zama hukama a mutashabiha da ta ɗauki ɗaya ma'ana mai kyau ɗaya mara kyau to wannan ma'anar mai kyan da ayar ke ɗauka za ka same ta a cikin aya muhukama wadda dama ita ma'ana ɗaya ce dalla ita wannan ma'anan mara kyau da ayar take ɗauka za ka samu a cikin wata aya muhukama wadda take zargin wannan ma'anar ashe kenan kowane mutashabih za ka iya ɗaukan shi ka fassara shi ne da me da muhukam dan idan ka ɗauki mutashabih shi kadai za ka yi fassara to sai ka kasa gane ma'anarsa to amma da zaran ka ɗora shi akan me muhukam to ka gane ma'anarsa to su ɗan bid'a kullum ba ruwansu da aya muhkama dan sun san ma'ana ɗaya gare ta ba yadda za a yi su gina bid'a a kai tunda ma'ana ɗaya ce kuma kyakkyawa da to sai su je kan mutashabiha wanda ta iya ɗaukar ma'ana mai kyau da kuma mara kyau sai su yi amfani da ita don gina mutane akan mai akan mara kyau din sai hujja kake nema to gashi ya kawo maka hujja ya jawo aya to sai dai kuma kashi aya ce mutashabiha bi ma'ana tahtamilu ma'anan wa tahtamilu ziddahu to a nan guri idan kana da wayewa sai ka ce a kyale wannan ayar mu koma kan muhukama sai ka rushe wannan ma'anar da ya kawo mara kyau sakamakon samun kyakkyawarta a cikin mai aya muhukama to shi ne Allah ke cewa ayoyi kashi biyu ne cikin alkur'ani akwai muhukama da kuma musabihat fa amman ladina fi qulubihim zaygun wanda a cikin zukatansu akwai karkata da rashin son gaskiya fayattabi'una ma tashabaha minhu kullun suna bin abin da yake da tashabuhi cikin ayoyin alqur'ani abin da yake daukar ma'ana sama da ɗaya cikin ayoyin alqur'ani kullun shi suke bi dan su fassara shi da ma'anar mara kyau ibtiga alfitna dan nufin fitinan mutane cikin addini wa ibtiga ta'wili da nufin fassara shi da abin da zai dace da son zuciyarsu wa ma ya'lamu ta'wilahu ila Allah ba ko wanda ya san hakikanin tawilinsa sai Allah ma'ana sai su ɗauki aya mutashabiha mai ɗaukan sama da ma'ana sai su fassara ta da mummunan ma'ana don ta dace da son zuciya amma da su fassara ta da ma'ana mai kyau wadda dama ta zo cikin waɗansu ayoyin wato ainihin na daban an gane ku alal misali na taɓa ba mu wani misali wata na cikin tafsiri dan mushan na iya cewa da kai alƙur'anin kuma da kuke magana da shi ya nuna annabi isa ɗan allah ne zai iya faɗa maka wannan maganar ta shirme idan ka ce me hujja sai ce ya allah ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu shi annabi isa kalma ce ta Allah wanda ya aika ta zuwa gana na Maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah sai ce muka min dinnan ai minci ta baidiyya a cikin larabci wanda take nuna isa ba'dun min Allah ta'ala wa juz'un min Allah ta'ala kuma ana zalika annahu ibnun munfasilun anhu ta'ala ina ba dan fahimta kaga min dinnan ta baidiyya ce a larabci akwai min ta baidiyya ko akwai sai ce to gashi na kaga minti ta ba'idiyya to kaga wannan ihtimalin daukan wannan ma'anar da wannan aya za ta yi shin ita kadai za ta dauka kuma za ta iya daukan wata ma'ana ta biyu za ta iya daukan wata ma'ana ta ma'ana ta biyu da aya za ta dauka ya zanto wa kalimatun minhu ma'ana annabi isa ruhi ne daga Allah ba daga jikin Allah ba dai da an ce daga Allah ma'ana ibtida'uhu min Allah ta'ala Allah ta'ala huwa allazi khalaqahu wa ansha'ahu Allah ne ya halitti shi din ba bangare ne na Allah ba shi halitta ne na Allah kaga anan gurin min din nan sai ta zanto ba ta bi izuya bace ba min ce limtida il ghaya min ce da ake amfani da ita dan tantance daga ina abu ya faru masomar abu kuma farasa yanzu a larabci idan ka ce safartu min bauchi ila jos safartu min bauchi min dinnan tabaidiyya ce ko kuma libtida'il gaya yawa ibtida'iyya ce ma'ana tafiyar ka ta fara daga garin bauchi zuwa jos ba wai kai din sashi ne na bauchi ko bangare ne na bauchi ba dan bauchi gari ne wanda bayan da za a yi dan adam ya zama juz'i na shi an fahimta ko kaga min ce libtida'il gaya to tunda akwai min libtida'il gaya akwai min tabaidiyya yanzu idan muka dauki wa ruhun minhu a matsayin min ce libtida'il gaya ka ga ma'ana ce kikkiawa wa ruhun minhu muka ce min tabaidiyya ka ga dan gurin ma'ana ce wace mummuna dangane da wannan aya amma kuma larabcin ayar na iya daukan wannan to wannan aya ta zama me mutashabi idan yace zai kafa hujja da ta sai ce a'a ni ba zan kafa hujja da ayar da za ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya ba tun da ni zan ce ga ma'anar da take so kai kuma ka ce waccan take so ni da kai ba wanda zai iya kayar da wani amma mu koma wata aya ka nemo ayar da ba wannan ba wadda ma'ana ɗaya kawai take ɗauka kuma ta nuna annabi isa dan Allah ne kuma in koma wata ayar da ba wannan ba wadda ma'ana ɗaya kawai take ɗauka kuma ta nuna annabi isa ba dan Allah bane halittarsa sai mu tafi neman ne ke cikin alqur'ani idan muka tafi sai je in samu faɗin Allah ta'ala inna masala Isa inda Allah kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wannan ba ta da wata ma'ana sai halitta ba ta daukar ma'anan haihuwa ba ta daukar ma'anan tabi'idiyya ko juz'iyya sannan idan muka koma in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il annabi isa ba kowa bane face bawa kaga ba da bane menene shi bawa an amna alaihi wa jalnahu masalan li bani isra'il kaga na samu ayoyi da suke muhkamat duk suna nuna annabi isa wato ba ta yake ba bawa yake ga Allah subhanahu wa ta'ala qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa sani bis salati wa zakati wa duhiyya wa barran bi walidati ولم يجعلني جبارا شقيا bai ce ba barran bi walidayya wa barran bi walidati yanzu na an haife shi ne ta hanyar uwa kaɗai ba tare da uba ba amma annabi ya haya tun da an haife shi daga mahaifa guda bisa Allah cewa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya amma annabi Isa tun daga da uwa ne kaɗai ba uba sai ya ce barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiya duk waɗannan ayoyi sun zama hukamata wajen tantance cewa annabi Isa wato bawa yake ga Allah madaukakin sarki to kaga anan gurin haka kuma dan bid'a inda zai samu wata aya ya kafa hujja da ita dangane da me bid'ar sa to shikenan sai ka bi aya muhkama sai ka rushe shi da ita abinda malai yake so ya ce maka kenan da haka sai ce wa qad saha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha min manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa idan kun ga wanda suke bin ayoyi mutashabihai suna kafa hujja da su fa ulaika alladhina samma Allah to irin wannan su ne wanda Allah ya ambata cikin alqur'ani da yace fa amal ladina fi qulubihim zaygun da su yake fa hadaruhum ku kiyaye su ashe alamar sunna shine ka kafa hujja da me aya muhkama alamar bid'a kuma shine ka rinka bibitar me aya mutashabiha to kaga tun anan ma an riga an baka adireshin dan bid'a to a nan gurin an ce maka wanda yake tijjaniya ko kadiriya ko ba'utazile ko dan shi'a ko bakawarije ko duka gaba ɗaya kawai duka gaba ɗaya duk haka suke ɗan bid'a to wannan ita ce an samu jumala duk ɗan bid'a da wannan zaka ba shi ansa dan zai fice ne da aya ko hadisi mutashabih kai kuma sai ka koma kan aya ko hadisi ne muhkam dan ka rushe shi dashi to kaga wannan ansa ce wadda take mujmala dangane da kowace irin bid'a da mutum zai zo da ita misalin zalika in kana son misalin haka idza qala laka ba'd al-mushrikeen in wani daga cikin masu shirka ce da kai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah ce waliyai ba su jin tsoro ba za su yi bakin ciki ba ka yadda Allah ya faɗa haka haka sai sai maka ce eh na yadda waliyai kam ba tsoro su sirrin su ba za su yi bakin ciki ba wa anna shafa'ata haqqun kuma ceto gaskiya ne akwai ceto ka yadda haka zaka ce eh na yadda ceto gaskiya ne wa anna al-anbiya lahum jahun inda Allah annabawa suna da matsayi a wajen Allah ko ba su da matsayi zaka ce eh suna da shi au zakara kalaman linnabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kawo wani hadisi na manzon Allah yastadillu bihi ala shay'in min batilihi yana kokarin kafa hujja da shi akan wata barnarsa wa anta la tafhamu ma'ana al-kalam alladhi dhakarahu wannan zancen da ya ambata na manzon Allah kai baka fahimci ma'anarsa ba sosai sai ya kawo maka shi fajawibuhu bi qawlika to sai ka bashi ansa da maganar ka cewa ka ce to naji da abin da ka faɗa amma ya kamata ka san cewa inna allaha zakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutashabih Allah ya ba mu labari a cikin littafinsa ya ce waɗanda suke da son zuciya kullum sai su ɗauki muhukam su watsar sai su ɗauki mai mutashabihi sai aiki da su haka Allah bar a matsayin ka'ida yanzu kai ka kawo hadisin da ni muhukam ne a wurina dan yana ɗaukar ma'ana sama da ɗaya ban san wacce yake nufi ba kai kuma ka kawo wato mutashabihi kai ka kawo hadisin da yake ni mutashabihi ne a wurina yana ɗaukar ma'ana sama da ɗaya ko ban san wacce yake nufi ba kaga ba mun hujjar shi وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم أما ني أبن من رجعنا أما تامك سوى الله يا أم بسم مشركي أسكن القرآن سوى سنجد توحيد الربوبية دعنا الله سوى الإنسان سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وأن كفرهم bi ta'alluqihim al malaika abin da yasa suka kafirta ba wai dan musu yadda Allah ke halitta ya kashe ya raya ba a'a ai duk sun yadda da wannan amma mai kawo kafircin su bi ta'alluqihim al malaika dan a madadin su dogara ga Allah sai suka dogara da malaiku wal anbiya da annabawa wal awliya da waliyai irin yadda yanzu kai ma kake son ka dogara da waliyai din har ka kawo ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Allah ya kawo mana rataye wasu da wannan yasa su kafirta kai ma kuma yanzu kana kawo wannan ma a kaulihim haula shufa'una inda Allah suna ta cewa ai waɗannan su ne masu ceton mu wajen Allah wato su nuna annabawa din ko mala'iku ko waliyai irin yadda yanzu kuma kuke cewa waliyan su za su cece ku wajen Allah wa hadha amrun muhkamun bayyinun wannan ko al'amari ne da yake mai ma'ana ɗaya jal kuma a bayyane la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'anahu wani ba zai iya canza ma'anarsa wa ma dhakarta li ayyuhal mushrik min al-qur'ani aw kalamin nabiy amma kai abin da kake kokarin ka kawo mun na alqur'ani ko wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'anahu ni kan ban san ma'anar shi ba amma na san ma'anar wannan wanda na kawo maka walakin sai dai duk da ban san ma'anar sa ba aqata wa anna kalam Allah la yatanaqat ina mai ba da tabbas din cewa zancen Allah baya cin karo da juna abin nan da na faɗa maka wanda yake cikin ayoyi masu ɗaukar ma'ana ɗaiɗai babu yin zai wata aya ta ɗauki ma'anar da za ta warware shi dai idan an yi haka qur'ani ya warware juna da haka abin da na faɗa duk ko ina zai ba zai canja ba da haka sai ka kyale wannan aya ta ka mai ɗaukar ma'ana sama da ɗaya ka kawo wata mai ɗaukar ma'ana ɗaya jal dan tabbatar da abin ka irin yadda na kawo mai ɗaukar ma'ana ɗaya jal dan tabbatar da me abin da na yi imani da shi kuma nake da da'awa da shi an gane ku wa anna kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma na tabbatar cewa maganar annabi zancen annabi la yukhalifu kalam Allah baya cin karo da zancen Allah da haka suka kawo wani wuri wanda zan dogara da shi wa hadha jawabun jayyidun sadiq wannan kan ansa ce kyakkyawa ko mai kakka ansa walakin la yafahamuhu illa man waffaqahu Allah ba wanda zai fahimci wannan sai wanda Allah ya masa gaban katar wato shine wanda zai samu wannan karfin hujja din dan hujja ce kwakwara dan zai zo kila a gaban ka ya jawo ayoyi ya jawo goma ashirin talatin duk ƙarshen magana da ya ƙare me kake so ka ce ya gama sai ya faɗa abin da yake so ya ce din to kai kuma sai ka lura ayoyin da ya kawo dukkan su mutashabihai ne sai ka kawo ne aya muhkama ko goma ya kawo mutashabihai ka kawo muhkama guda ɗaya kayan ne kada da ka rusu sai ka ce duk kyale waɗancan yadda ta ma'ana ɗaya take ɗauka gashi kaza kai kan ka kawo mai ɗaukan ma'ana biyu ko uku kai ma kawo mai ɗaukan ma'ana ɗaya akan ta ka ga ba zai iya kawo ba inda zai maimaita aya ɗari a wuri guda duk mutashabihai zai kawo ba zai taɓa kawo maka aya muhkama ba to wannan haka dan bid'a yake haka wanda ya kauce wa tafarkin annabi yake kowace irin bid'a ce kuma a kowane irin gari ne ba wai sai garin ka ba kowace duniya ka ji haka ne abin baya canza da haka fala tastahin bihi kar kai sakaci da irin wannan dalili da irin wannan ansa da aka faɗa maka fa innahu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ba mai iya yin ba mai iya samo irin wannan ansa ya bayar sai waɗanda suke da haƙuri wanda suke da haƙurin juriya da yin nazari cikin alkur'ani amma ya qaha illa zuha zina azim ba wanda ake ba irin wannan tawfiqin daga mankatar sai wanda yake da babban rabo wato dai ina so in ce mana duk inda hukuma yake ma'ana nawa yake dauka daya amma mutashabihi yana daukar ma'ana sama da daya to shi mutashabihi dan ya dauki ma'ana sama da daya ko dai dai mai kyau sauran barasa kyau ko kuma duk su zama kyawawa idan duk sun zama kyawawa baka da matsala da su amma idan sun zama dukkansu a ɗaya mai kyau sauran marasa kyau kaga da wacce ake kafa hujja da mai kyau din amma mara kyau ba za a kafa hujja da ta kuma gaskiya da wuya ma ka samu mutum sabi da zai ɗauki ma'ana guda ɗaya a ma'ana sama da ɗaya kuma duk ya zanto suna da kyau lalle za ka samu ɗaya ba ta da kyau sai dai rashin kyau martaba martaba dai daraja daraja ce akwai abin da za a ce rashin kyau ya zanto ana nufin fasa akwai abin da za a zanto rashin kyau ya zanto ana nufin kuskure da akwai kuskure tsakanin bata akwai bambanci ce tsakanin bata da me da kuskure dan bata shine abin da ke kishe gaskiya kuma za ba dal haqqi illa dhalal amma kuskure kuwa wato abinda mutum ya nufaci daidai amma sai ya kure to wannan kaga idan mustahidi ne wannan ai yana da ladama cikin mai kuran da yi amma mutumin da ya fadawa bata fa mutumin da yake kan bata kaga ai ba da lada kansa amma mutumin da ya kuskure ko zai iya samun lada dan wanda istihadi ya dace da daidai yana da lada biyu wanda kuma ya kuskure yana da lada daya wato bambancin da yake so in faɗa ke to wannan shine jawab wanda yake mujmal wato jawabi mujmal dangane da abin da ya shafi ansa da zaka wa dan bid'a idan ya kokarin lada abin da zai faɗa maka kenan to idan ya ce haka fa jawibuhu bima taqaddama sai ka bashi ansa da abin da ya wuce a baya wa huwa abin ko shine annal ladina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ah yo ai wadanda manzon Allah ya yake su muqirruna bima zakarta su ma sun yadda da wannan abin da ka faɗa sun yadda da lata da uzza da manata ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa arzikawa ba sa mallakarwa kansu komai duk Allah ne ke yin wannan amma dai sun yadda su roƙe su don su roƙa musu Allah shi yasa manzon Allah ya yake su kai ma irin abin da zaka zo ka ce da shehu wani da wali wani ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa arzikawa sai dai ana roƙon su ne don su sa roƙawa mutum Allah kai da su me bambanci kenan ina ba za mu fahimta ba bambanci kai da su kenan wa muqirruna bi anna awsanahum la tudabbiru shay'an sun yadda kuma kansu ba sa iya gudanar da komai cikin lamurran duniya wa inna ma aradu al-jaha was-shafa'a kawai dai sun nufaci neman martaba ce ta gumakan nasu wa shafa'a da kuma ceto daga hannun gumakan nasu wa qara alaihim ma zakarahu Allah fi kitabihi karanta musu abin da Allah ya ambata cikin littafin sa wa wadihu ka bayyana musu shi illa billah ni cewa Allah kadai ne ke mallakar ceto Allah kadai ne ke da komai kuma shi ke mallakar kowa in ka ga shehuwa ne yana da martaba yau Allah ne ya bashi martaba da haka in ka tashi roƙo wa za ka roƙa shi shehin wanda baya da ita sai da aka bashi ko kuma mai ita tun fil azal mai ita tun fil azal shine Allah in ka ga shehu wani na da matsayi to ai ba za ka roƙe shi bai baka cikin matsayinsa dan shi ma ba nashi bane bashi akai to tunda aka bashi sai ka roƙi wanda ya bashi kenan amma ka ce to bari in roƙe shi tunda shi yana da akwai to ya zai a cikin nashi zai ɗauka ya baka to idan ya ƙare kuma wa zai bashi wani kaga shi baya da shi wato yadda ya kamata ka bashi amsa kenan fa in qala idan yace haula'i al-ayat nazala fi man ya'budu al-asnam yanzu kai da ayoyin da kake ta kawo mun fa suna magana ne game da wanda suke bautar gumaka dan da za ka kawo ayoyi akan bautar gumaka a kafa hujja da su kan wanda yake neman ceto a wajen waliyi salihin bawa haka zai ce kaifa tajaluna salihina misal al-asnam ya za ku mayar da salihan bayi waliyai daidai da gumaka am kaifa tajaluna al-anbiya asnaman ko ya za ku mai da annaba su zanto daidai da gumaka fa jawun wa takaddama sai ka bashi ansa da abin da ya wuce cewa ban ce ba da gunki da annabi ɗaya ne ban ce ba da gunki da wali ɗaya ne abin da nace neman abin da ba a nema a wurin kowa sai Allah neman sa a wajen gunki shirka ne haka neman wannan abin a wajen annabi ko wali ba menene shirka ne kaga kuma banci aikin naka ne ban ce ba da annabi da gunki duk ɗaya ne ba wani yasu billah ban ce ba da wani salihin bawa shehi mai martaba da matsayi da gunki duk ɗaya ne wani yasu billah ba haka nace ba ni abin da nace ka nemi wani abu irin ba abin da ba a nema a wurin kowa sai Allah sai ka neme shi a wurin gunki daidai yake kuma da ka nemi wannan abun a wajen wali ko a wajen annabi amma ba wai da gunki da annabi da gunki da wali sun zama ɗaya ba amma neman abu a wajensu daidai ki da nema a wajen gunki yadda gunki baya iya bayarwa haka su ma ba za su iya bayarwa ba yadda gunki abun ba mallakarsa bane ba da annabawa da salihai su ma wannan abin da aka roke su ba mallakarsu bane ba da haka yadda wanda ya roƙa a wajen gunki ya yi shirka ya mayar da gunki din kishiya ga Allah to kai ma da ka roƙa a wajen wali ko wajen annabi ka yi shirka ka mayar da wannan waliyin ko annabin ya zama kishiya ga Allah wannan shine yadda da'awar tauhidi take ina jin duk wanda kaiwa wannan bayanin in dai Allah ya masa gaban katar zai gane shi warware filla filla zai iya fahimta sa fa innahu idza aqarra fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna bir-rububiyyati kulliha lillah wa annahum ma aradu mimman qasadu illa ash-shafa'ah ولكن أرادوا أن يفرق بين فعلهم ولكن أراد ولكن ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقال الله وقال وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا ما من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب yace fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna bi rububiyyati kulliha lillah idan shi abokin wancan naka ya yadda cewa mushrikai fa suna tabbatar da rububiyya duk ga Allah cewa Allah nake kashewa ya raya ya azta wa annahum ma aradu mimman qasadu illa shafa'a ya yadda cewa fa mushrikai fa ba su nufaci komai ba a wurin wanda suka nufata din nan sai ceto kawai ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره wato kawai yana son ya nuna maka bambanci tsakanin aikin shi da nasu shi aikin shi daban da na mushrikai fazkur lahu to kai kokarin ka bayyana masa cewa annal kuffara minhum mun yadawul asnam kafirai fa ba iri ɗaya bane ba su duka a kala kala ne cikin su akwai wanda ke kiran gumaka wa minhum mun yadawul awliya kuma cikin kafirai akwai wanda ke kiran waliyai dan kaga ko da mutanen annabi nuhu gumaka suka kira ko waliyai waliyai tun daga wood da ya gus da ya da dukkan su da aka ambata dukkanin su menene waliyai ne ai ba mutanen banza bane ba waliyai ne salihan bayi ne kamar da hadisi na cikin bukhari amma duk da haka aka kiran waliyai din da suka aka samu su suna ne mushrikai da kafirai to kai kuma sai ka kira wani naka waliyai shikenan kuma shikenan sai zanto kai tauhidi kai da ikhlasi da imani ai ba zai yi ba sai masa a cikin sakon da suke kiran waliyai allazina qala Allahu fihim wanda Allah ya ce game da su ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab ulaika allazina yad'una su waɗancan da kafirai suke kira yabtaguna ila rabbihim alwasila su da kansu suna neman wasila zuwa ga wajen ubangiji su wato kafirai suna kiran wasu mutane su ko mutanen suna kiran wa Allah kaga salihan bayi kenan wato kirista suna bauta annabi isa shi annabi isa yana bautar Allah yahudu wasu daga cikin suna bauta uzair shi kuma uzair yana bautar Allah waɗansu daga cikin kafiran laraba a lokacin jahiliya suna kiran mala'ika jibril da mika'il da sauran mala'iku su ko mala'iku suna bautar Allah shine ula'ika allazina yad'una waɗancan da kafirai ke kira yabtaguna ila rabbihil wasila su suna neman wasila na zuwa ga ubangiji ta hanyar bautar su shi kadai ba tare sun hada shi da kowa ba idan yasu ayyuhum aqrab to cikin su waye fi kusa da Allah shi wanda kai tsaye ya kira Allah ko wanda ya kira wani dan wani ya kira masa Allah waye fi kusa da Allah wanda kai tsaye ya kira Allah kaga shine zai kai kiran su zai kai amma kai kiran ka ba zai kai ba ina fata an fahimta kaga ai wannan aya da ke cikin suratul Isra hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Abdullah ibn Mas'ud cewa ayar tana magana ne dangane da Kirista suke kiran Annabi Isa to annabi isa fa shi Allah yake bauta shi kadai su kuma sun suna kira annabi isa uzair da yahuda ke kira yana bautar Allah ne shi su kuma sun suna bauta uzair to kamar haka ne wanda suke bautar mala'iku su mala'ikun Allah suke bauta to kamar haka ne idan ka ce ga wani mutum wali ne salihi ne ba ma musu da kai akan kasancewarsa wali salihi sai mu ce to tunda wali ne shi salihi ne da me ya samu salahancinsa da ingancinsa dan an haife shi a gari kaza sai ka ce a dan launin fatan sa iri kaza a'a dan kabilar sa iri kaza sai ka ce a'a sai ka ce dan bautar sa ga Allah sai ashe bauta ga Allah ita ke sa a samu mai salaha to tunda shi bauta yayi ya samu wannan matsayin ne kuma sai in yi ne ma sai in yi bauta amma sai in bauta masa shi ai ka gona abin da bai kamata in ka gane wannan sannan idan kana son mutum ai kakan yi kokari komai naku ya zama kai yayi iri ɗaya kana kwaikwayon shi wani lokaci idan kana son mutum sai ka kana sa tufafi irin nashi kana karya hula irin tashi kana tafiya irin tashi ba haka bane ba to shikenan kana son wannan salihin bawa din to me yasa kake son shi yana bautar Allah yana karatun alqur'ani a tarihin sai ya haddace alqur'ani tun yana yaro to kuma sai ka haddace alqur'ani tun kana yaro a tarihin sai ya karanta kaza ya karanta kaza kuma sai ka sai karanta to kaga wannan yana kana koyi da shi amma shi ya haddace qur'ani kika ki karantawa shi ya karanta kaza da kaza ya karanta shi ya kirayi Allah shi kadai ya ta ibada da qiyamul layl kai kuma baka qiyamul layl baka komai sai dai kai ta kiran shi shi yana cewa Allah kai kuma kana kiran wali ya wani ya wani shi kuma yana ya Allah ya Allah kai kuma kana ya wani ya wani to me kina haka kaga kai da shi kwata kwata babu dangantaka da juna ba ku yi macin da juna ba ka zama shi bai zama kai ba shi babu kai a idan kana so ka tsire ta ɗan ɗarika ka tsire ta su ne cewa ba su ba waliyansu kwata-kwata hanyar da ba in ma waliyan fa na gaske ne fa wanda suke bin waliyan gaske amma da ba ko waliyan da asali ma ba na gaske bane ba kirkiro su aka aka kawo su kawai amma babu su a tarihi babu su akwai wanda kuma akwai su a tarihi amma dai ba yau waɗansu mutane ne na kirki ba ko kuma waɗanda akwai su a tarihi mutane kirki ne ko shakka babu to amma kuma an ba su matsayin da su mabiyan sun ba su matsayin da ya wuce na annabawa ma to kaga anan wurin sai kai masa bayanin cewa su fa waɗanda ake bautawa su fa Allah sun kira wai da una Isa ibn Maryam kafirai na kiran Annabi Isa cikin su akwai mai kiran Annabi Isa ko bauta masa wa ummuhu da mahaifinsa wa qad qala Allah ta'ala Allah ko ya riga ya tabbatar cewa wal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqa wato shi annabi isa fa bai zama wani abu ba face manzo wato ba Allah bane ba shi ba kuma dan Allah bane ba na ukun alloli uku bane ba manzo ne shi kada salaf min qabli rusul manzanni sun shude a baya a tarihi kafin sa wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma ba ma manzanniya ba manza ita ba ba annabiya ba ce ita mai ce siddiqa ce siddiqiyya kuma matsayi ne daga cikin matsayoyi da Allah ke baiwa mutane annabtaka sun siddiqanci sai shuhada sai as-salihin mun yi da Allah wa rasulahu wa la kama allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذاك ita siddiqa ce kana ya kula ni fa'a duka su biyan suna cin abinci wato qur'ani da hujja yake mutane na bauta musu su kuma suna cin abinci abin nufi su kuma ba alloli bane ba dan Allah zai ci Allah shi ne yut'imu wala yut'am sai dai ciyar amma ba za a ciyar da shi ba ashe alamar mutum zai ci abinci alama ce ta bai cancanta ba a kira shi ko abota mushi to akwai wani da ba cin abinci annabawa da kansu ma suna zuwa kasuwa waɗansu daga cikin kabarai suka ce mali hadar rasul ya kula ta'am wa yamshi fil aswaq wannan irin manzo ne zai rika cin abinci wannan irin manzo ne kuma zai rika zuwa kasuwa yana ce fa ne ashe duk wanda zai ci abinci abin nufin shi mabukaci ne ba mawadaci bane ba wanda baya ci shine mawadaci to kaga mawadaci shine Allah duk wanda ba Allah ba ko menene mabukaci ne da haka Allah ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuzukum wa yatukum fil jannati wa ma zalika ala Allah bi aziz unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat duba ka yadda muke bayyana musu ayoyi sun manzur anna yufakun amma kuma duba ka ga irin yadda ake kautar da su da kan tafarki wal ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a kace da su yanzu kuma rinka bauta wani wanda ba Allah ba wanda baya iya mallakar muku cutarwa ko amfani wallahu was-sami'ul alim Allah ko shine as-sami'u shine al-alim wato daga cikin abubuwan da zaka faɗawa masu bin waliye ko salihai su ce da kai ai bin su sai an bi su za a shirya ka tambaye su kawai wannan waliyi da shehu wani da koka ni ba na musu akan kasance wasu wali kullum in kana so a ji daɗin musu karka ce ba wali ba ne kyale su wali amma menene hujja kan cewa sai na bi shi zan shirya shin zai iya yiwa in shirya ko da ban bi shi ba ko kuma shirya ba ta yiwa sai na bi shi idan har ya ce maka sai an bi shi za a shirya to ka samu hanyar rushe su cikin ruwan sanyi sai ka tafiye shi aka haife shi zai ce maka ya an haifi shi hutujani radiyallahu anhu ba haka suke faɗa ba a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da kaza ko wani a makamancin haka suka ce to kenan shekara dubu ta farko ta musulunci an yi sallah an yi jihadi an yi azumi an yi kiyamun laili an yi zikiri an yi salati an yi haidala da istighfari ba irin na shehu tijjani ba don a lokacin shi ba a haife shi ba ballantana ya yi nashi a dani zai ce eh kwarai don an yi wannan wannan din ya karbu a wurin Allah ko bai karbu ba dole ya bayani idan ce ya karbu to me dalilin da yanzu aka haife shi ba aka ce sai in na bi shi sannan zai shiryu idan ya ce bai karɓu ba to kaga ya rushe addinin annabi da na sahabbai da na tabi'ai da na tabi'u tabi'i da gaba daya su imamu malik su imamu shafi su imamu ahmad duk ba in tijaniya bane ba tunda sai da suka bar duniya da shekara ɗari tara da wani abu sannan aka fi shi tijani addinin su yayi ko bai ba to kaga sai baka ansa to a lungurin jin ne sai ce kai dai maki yin Allah ne kaga wannan an shiga wani labari da ban yanzu an fito da wannan labarin wata tashar zai bude tun da wancan baya da ta cewa a cikin ta shi ke na cikin ruwan sanyi ya yadda ya faɗa maka wannan ya yadda ya tabbatar maka me yake nufi sannan kuma bayan an haife shi kuma sai ya bar duniya bayan nan in ya amfani wanda suke tare da shi a zamaninsa suka rayu da shi kai yanzu wani amfani zai maka bayan bayan nan baka ganin shi baka jin sa ina fata mun fahimta to Allah ganar da mu واذكر له قوله تعالى كتنا مسو فدن الله تعالى تنا مسو فدن الله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ranar da Allah zai tara mutane gaba ɗaya shine alhasru aljam'u kenan thumma yaqulu lil mala'ika sai Allah ya ce da mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu abudun shin waɗannan ku suke wa bauta a nuna kafirai a ce da mala'iku waɗannan kafiran ku suke wa bauta qalu sai mala'iku su ce subhana sarki ya tabbatar maka ya Allah anta waliyuna min dunika kai ne majibincin lamarin ba su ba bal kanu abudun jin aljanu suka bauta ba mu ba aksaruhum bihim mu'minun da yawan su sun yi imani ne da aljanna wato mala'iku za su barranta daga wanda suka bauta musu to haka kuma dukkan wani salihin bawa zai barranta daga waɗanda suka bauta musu irin yadda mala'iku suka yi mala'iku za su ruba musu suka bauta ba dan mu musa su ba aljanu ne suka ruɗe su suka je suka yi shirme wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله زي تنبيه النبي عيسى zai ce mafi inganci wannan tambayar za a yi ta ne a ranar tashin kiyama kamar yadda ibn jarir tabari ya tabbatar a tafsirinsa da al-imam ibn kasir a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahan min dunillah shin kai ne kace mutane ku rike ni da mahaifiyata a matsayin allolin ni ba Allah ba qala sai annabi isa ce subhanak riki ya tabbatar maka ya Allah ma ya kunu li ana kula ma laysa li biha bai dace ba gare ni in faɗa abin da ba da haƙƙi a kai ina nake da haƙƙi in ce ni Allah ne ba da wannan haƙƙi ina nake da haƙƙi in ce a roƙe ni a madadin Allah sai dai in ce a roƙe Allah shi kadai in kuntu qultuhu faqad alimta in ko na faɗa ka riga ka sani ya ubangiji ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san duk abin da ya shafe ni ni ko ban san duk abin da ya shafe ka ba innaka anta allamul ghuyub kai ne allamul ghuyub masanin duk abin da yake fake to kaga nan annabi Isa ya ce ba ya da cancanta ne ce a roke shi to akwai wani wali kuma zai ce shi yana da cancanta kan abin da annabi Isa ba ya da cancanta dai idan ya haka ya nuna ya fi ne ya fi annabi Isa ba tsaye sannan mala'iku sun ce a mu ba mu ce abota ta mana mu mu ce mun cancanta ba to idan haka ne akwai wani wali da zai ce shi kuma ya cancanta a kira shi idan haka ke ne ya fifita kansa akan wa mala'iku ke abinda ayoyin suke nuna maka fa kullahu kace da shi a arabta anna allaha kaffara man qasada al asnam fa kullahu عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء فاقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من, دون أو من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضعها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها ممتاز فقل له سكترسي أعرفت أن الله كفر من قصر الأصنام ka kana da masaniyar cewa Allah ya kafarta duk wanda ya nufaci gumaka da bukatarsa cewa gumaka ku biya mun bukata kaza ku bani arziki ku bani haihuwa ku bani yaya ka yadda Allah ya kafarta wannan mutumin cikin littafin sa wa kaffara aidan man kasar salihin kuma ka yadda duk wanda ya nufaci salihan bayi ma Allah ya kafarta shi kamar wanda ya nemi mala'iku cewa ku biya mun bukata kaza ya jibril ka bani haihuwa ya jibril ka bani kai mun gafara ka ji kaina ko ya mika'il ko ya isa ko ya uzair ka yadda wanda ya haka Allah ya kafirta su cikin alqur'ani dan mun karanto ayoyin kaji ka yadda ko baka yadda ba wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ka yadda manzon Allah ya yaki irin wanda suka yi hakan fa in qala idan yace da kai al-kuffaru yuriduna minhum ai su kafirai yuriduna minhum wa ana ashhadu an la ilaha anna allaha huwa an-nafi' ad-dar al-mudabbir la uridu illa minhu ya su kafirai sun kafirta ne dan sun nemi bukatar tasu wajen mala'iku din ko annabawa kai tsaye sun nema a wajen mala'iku kai tsaye ko annabawa kai tsaye shi yasa suka kafirta wa ana amani ashhadu anna Allah huwa nafi na da Allah shine mai amfanarwa ad mai cutarwa al-mudabbiru mai gudanar da lamurra la uridu illa minhu wurin sa kawai nake nema bana nema a wajen su wasalihuna su salihai din laysa lahum min al-amr shay ba su da komai na yadda da wannan walakin sai dai aqasuduhum wa arju min Allah shafa'atuhum kawai ina neman su ne su dai in ce su kusantar da ni zuwa ga Allah na san Allah shine mai shi din gaba daya yau me bambanci me bambanci kenan fal jawab ansar ita ce anna hadha qawlul kufar wannan abin da gaba da su ba kafirai sai suka faɗa tunda Allah ya ce sun yadda mala'ika ko annabi Isa ko Uzair ba sa kashewa ba sa rayawa wala yanzu altahum man khalaqa samawati wal ard ai wannan abin da kace Allah ne mai cutarwa mai amfanarwa mai gudanar da lamari su ma duk sun yadda da wannan to kai din ma akan haka kenan kake sawa'un bi sawa' daidai wa daidai ne waqra alaihi qawluhu ta'ala karanta masa fadin Allah wallazina takazu min dunihi awliya waɗanda suka rike wani wanda ba Allah ba a matsayin waliyai ga abin da suke cewa ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa suka ce ma na abuduhum ba mu bauta musu ba dan wani abu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa face sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah matukar kusanci wato asalin zancen illa liyuqarribuna ila Allah qurba amma sai a kawo illa bi qarribuna ila Allah zulfa domin zulfa da qurba dukkan su mutaradifatan ne kalmomi ne wanda ɗaya suna ɗaukar ma'ana ɗaya wannan ya zanto maf'ulun mutlaq min ma'anar fi'il la min lafzi kakan ce qa'ada qu'udan kaga maf'ulun mutlaq anan ya zama min maza min lafzil fi'il kenan jalasa julusan ya zanto shi ma min lafzil fi'il amma idan kace jalasa qu'udan ya zanto min ma'anar fi'il la min lafzihi idan kace qa'ada julusan ya zanto min ma'anar fi'li la min lafzihi haka taqarraba ila Allah qurba haka ga min lafzil fi'li kenan amma taqarraba ila Allah zulfa ya zama min mana min ma'anar fi'li kenan haka idan kace tazallafa ila Allah zulfa min lafzil fi'li amma tazallafa ila Allah qurba ya zanto min ma'anar fi'li ko wannan cikin larabci da yawa illa bi yuqarribuna ila Allah zulfa وقوله تعالى كفدا musu kuma fadin Allah ta'ala wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah kafirai suna nuna masu ceto su ce wannan za su cece mu a wajen Allah mallai ce wa'alam ka sani cewa anna hadhihi shubah at-thalatha at-thalas waɗannan shubuhohi guda uku hiya akbar ma indahum ita ce mafi girman abin da ke wurin yan bid'a gaba daya shubha ta farko ita ce me su ce mun yadda ba sa kashewa ba sa rayawa amma salihai ne da haka mun kira su don su kusanta mu da Allah ba don su za su biya bukatar ba ba sa faɗa kusa na faɗa shubha ta farko kenan shubha ta biyu ita ce sai ce ai abin da ya sa wato ba su muka yi wa bautar ba kai tsaye Allah muka yi wa bautar shubha ta uku ita ce sai su ce da kai ai mun san cewa ba sa amfanarwa ba sa cutarwa kaga idan sun ce mun san ba sa cutarwa ba sa amfanarwa sun yi haka dai dan ka nasu cewa su kiraye su idan sun ce ai mun yi haka ne don su kusanta mu da Allah ba don su za su iya biyan bukatar ba sun faɗa maka ne don ka su amma ƙarshe dai Allah suka gabatarwa bukatar ta su ko su da haka don su abinda suka faɗa ya zama su wato da ake cewa wai na shiga ban ɗauka ba ai ba ta fitar da ba ta fitar da ɓara idan haka ne me yasa ka shiga cewa na kira shi amma ba don zai biya bukata ba don Allah ya biya bukatar ba ta hana mutum ka yi shirka illar shi ne da ka kira shi tun farko ya kamata karka yi karka kira shi tun da kayan da baya iya bin bukata baya da komai komai na Allah ne to dan me zaka kira shi amma sai ka ce na kira shi amma dan ya kusanta zuwa ga Allah na kira shi na san cewa baya kashewa baya rayawa na Allah ne na kira shi to ai tabbatar da kiran nashi mu shine muke caccakar ka akai dan me ka kira shi sai dai ka kira Allah shi kadai tunda Allah ce wannan masajidillahi fala tad'u ma Allah ya fa idza arafta anna Allah waddaha lana idan ka gane cewa Allah ya bayyana waɗannan shubuhohi guda uku gare mu fi kitabihi cikin littafin sa wa fahimtaha fahaman jayyidan kuma ka fahimce su kyakkyawar fahimta fa ma ba'daha aysaru minha da abin da ba wannan ba mai sauki ne in dai ka gane waɗannan hujjojin nasu guda uku ka rushe su da hanyar da zaka yi ta'amuli da su to sauran hujjojin da za a yi ta kawo maka nan gaba duk ba su kai waɗannan girma ba a cikin hujjojin masu shirka ko masu yin bid'a ina fata an fahimta to ina ga saboda lokaci ya riga ya ja sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wannan ka kuskure Allah shi ya fi mana kila za mu iya ansa tambayoyi cikin minti biyar cikin minti biyar ba wai mai yawa ba dan kar mu ci karo da lokacin kiran sallah ko a iyakacin kokari kada a kawo tambayar da bata cikin abin da muka faɗa alaikum assalam
akwai tarafi tsakanin wannan maganar da kuma maganar da ke sa ya cewa ya uku za ta afkar wa
kaga wannan baya cikin babin baya cikin abin da muke karatu a kai karatun tauhidi muka yi tsantsa wancan hadisi da muka kawo shi mun kawo shi da dage fa'idantar da wata fa'ida amma ba dan fikihun cewa yaron ya yi limanci ko kare ba ina ga yan mun shiga cikin an sauka mun fitar daga cikin mawdu'i na mm wannan tambaya ce mai kyau duk wani salihin bawa da za a kira ko a nemi tabarukinsa in bai yadda da abin ba bai sani ba bai da laifi a wajen Allah da haka annabi isa kaga ai bai san ana yi masa wannan in kuma ya sani ko bai yadda da abin ba to kaga bai da laifi a wajen Allah amma duk wanda ya san ana kiran shi ba a kiran Allah ana kiran Allah a madadinsa kuma ya yarda da wannan to shi kansa ya zama dagut wato shi kansa ba musulmi bane da kenan dan ya allantar da kansa wanda wanda koyi allantar da kansa ba shi zama musulmi dan haka yawanci waɗanda ake cewa waliyai ko salihai haka zaka kasa su gida biyu wanda ya san abin da mabiyansa suke masa kuma ya kyale to wannan ya yi tarayya shi da mabiyan cikin aikin barna kuma barna shi ta fita su tunda ya sanya kansa a matsayin Allah ana kiransa amma wanda ya sani kuma ya yi wa mutane inkari bai yadda ba ko kuma bai sani ba sai bayan ya mutu aka yi to wannan ba da laifi a wajen Allah da haka abinda duk mutanen su suka yi akan su zai kare da haka ranar tashin kyawa maza su yi bara'a da juna su da su kamar yadda ayoyin alkur'ani suka nuna a waɗansu sassanin da alkur'ani na'am ina zuwa gurin Allah wani ya fara ana a nan akwai kurakurai kamar guda biyu zuwa uku wato mutum ya ce ai abin da sa nake kiran wannan salihin bawa kamar yadda ake kama kafa ne da wani kamar yanzu kana son ka ga gwamna ko baka san shi ba sai ka kama kafa da wani wanda yake da shiga a wajen gwamna dan ya baka dama ka gaishe ko kana son ka je fada ka ga sarki kaga ba za ka je fada ba kai tsaye sai an yi maka iso ka je ta wajen wane dan ka ga sarki dan haka ni ma sai na kama kafa da wani salihin bawa dan ya kai ni ga Allah tun da shi ya fi ni shiga a wajen Allah to munin da ke cikin wannan shine kamanta Allah da mutane shi Allah gaba ɗaya ka'ida sare su ka mislihi sai idan ka'ida ta gwamna ba a ganin shi sai an biyo ta kan wani to shi kuma Allah ba haka yake idan ka'idar sarki ko gwamna shi ka'idarsa ba a roƙonsa sai an bi ta kan wani to shi Allah ba haka ka'idarsa take dan shi ya sha bamban da halittu don haka idan mutum ya ce a yi wa Allah irin abin da ake wa sarki a yi wa Allah irin abin da ake wa gwamna to a nan wurin ya kwatanta Allah da wa da gwamna to kaga kwatanta Allah da gwamna ko kwatanta Allah da sarki ko kwatanta Allah da halitta ka kamanta kamulalle ta kowane bangare da nakasashe ta kowane bangare wanda wannan shine zalunci da kowanne girma a bangasa na ɗaya kenan na biyu daga cikin abin da yake shi ma kuskuren da yake cikin wannan shi ne me yasa ba a ganin gwamna kai tsaye ko sarki kai tsaye saboda ba a san kai wani da gwamna kake tafi da shi karka je kai ta'addanci ga gwamna ko sarki don haka sai waɗanda suke zagaye da shi sun san ka an san me za ka zo da shi ba wata illa ta tare da kai sannan a yadda ka gan shi dan shi ma kafin ku shigo bai san kowaye ba kai da haka sai ya buƙace sa waɗannan su dan caccaje kuma dan yi maka tambayoyi a ji dai idan an ga akwai illa ba za a bari ba to shi ma Allah kafin ku roke shi bai sani ba saboda haka sai ka bi ta waɗancan su kuma su je su cewa Allah eh to wannan ya cancanta ya Allah a iya an masa ba ya da matsala a iya bashi abin nan da ya roƙa haka ne to kaga sarki da gwamna ai sai sun je in ce akwai wani ba Allah ya zo amma lalle ya kamata a ganshi kuma ya ce yana sai ganka to ba ko a ai ba ko wannan babu wani sai ce to sikirin je ka shiga haka shi ma Allah yake sannan da da gwamna da sarki da dukkan wani mai mulki na duniya matalauci ne yana mallakar dan wani wuri ne kankani Allah kuma yana mallakar sama da ƙasa gaba da abin da ke cewa yadda za ka gane wannan shi ne annabawan Allah sukan zama wasuƙa tsakanin Allah da mutane ta hanya ɗaya a duniya can ita ce ta hanyar gane me Allah yake so mu aikata menene baya so mu bari to ba yanda za a yi mu din Allah ya mana gana mu da shi kai tsaye sai ta wasu da tawa ta annabawa wasu da ta annabawa a nan ne kawai annabi ke zama mai wasu da amma a bukatu naka na yau da gobe cin ka shan ka ka samu aure ka samu haihuwa annabi ba ya zama wasu da kai tsaye kai zaka roki Allah da shanka amma ya zaka kai sallah azhar la'asar magariba daidai ba yadda za a yi Allah maka magana kai da shi sai ta wasu darwa annabi to idan mutum bai san wannan ba shi ne sai ya ɗauki abu guda ɗayan ya haɗa shi ya zama mai guda biyun ya safa ɗashi zama ɗaya ga misali ya sa nunaka ya sa nunaka daga cikin alkur'ani sahabbai suna tambayar annabi menene wani abu na duniya ko kuma wani abu na addini na addini ya sa nunaka an alhamdu al-maisir kaga suna son su san hukum shirbin khamr wa hukum muzawalatul maisir yin tata da shan giya ya halatta ko bai halatta ba abin da suka tambaye kan yasa aluna ka ma za ku hilla lahu yasa aluna ka ma za yin fiku duk wannan tambaya suke game da ne halacci ko haramci ko wajibci ko mustahabbanci yasa aluna ka anil anfal yasa aluna ka anil sharil qitalin fi yasa aluna ka kaza ka zuwa karshen su a nan gurin tunda dole sai da wasu da sai Allah ce kul kaza ce musu kaza tunda aka ce ya ce kaga Allah bai wani magana shi da shi ba sai ya sa ne wasuɗa ce musu kaza kaga nan saboda mai abu ne da ya shafi addini annabawa su ne wasuɗa a addinance tsakanin Allah da da bayinsa amma wajen mu roƙi Allah wata bukata ba wanda zai shiga wasuɗa ko annabi ba sai ya zama wasuɗa za ka fahimci wannan cikin faɗin Allah ta'ala wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ai Allah bai ce ba wa iza salaka ibadi anni fa qul inni qaribun inda an ce haka wato da sai annabi ya zama wasu da ko addu'a za mu yi sai dai mu roki annabi sai annabi ya faɗa wa Allah kuma sai kuma jawabi ya zo annabi ya ce to an sama ko ba an sama ka to amma sai Allah ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun bai ce fa qul inni qaribun saboda kul in ta shiga tsakiya za ta bata lokaci za ta kawo gosulo a cikin addu'arka dan sai an faɗa masa shi kuma ya je faɗa sannan a dawo a ta jawabi kaga an samu gosu amma fa inni qaribun in sun roƙe ni ni din a kusa nake ma'ana ba wasu da wannan ne daga cikin balaga da malamai suka fitar karkashin wannan aya to kaga a nan gurin wato idan wani ya zo ya ce maka shin ka yarda annabi wasu ne tsakanin Allah da mutane ko baka yarda ba kaga ba za ka ce ba eh gaba daya ba kuma za ka ce ba a'a gaba daya sai dai ka ce e a'a e wasu ɗane tsakanin Allah da mutane wajen isar da me saƙo na musulunci ku yi kaza ku bar kaza amma ba wasu ɗa bane ba shi wajen biyan bukatar bayi Allah bai sanya wani a tsakiya wajen biyan bukatar bayi ba shi da kansa yake biyan bukatar bayi ud'uni astajib lakum kaji ba ud'uni astajib kaga ud'u fi'il al-amr ne wanda yake talab ne astajib kaga jawabu talab ne dan haka fi'il mudari ne zanto majzum ba komai a tsakiya wace ta'alluq al-ijaba bi addu'a ka ta'alluq ash-shart bi jawab ash-shart ba tare da an samu wani abu a tsakiya ba ud'uni astajib lakum kai tsaye ba ud'u fulanin fa yad'uni thumma wati fulanan li watiyakum an samu gosulo da yawa kenan inda a ce Allah ya sanya annabawa su zama wasu da na biyan bukatar mutane to da da annabawan suka bar duniya kenan bai bukatar kowa ta yanki amma tun da annabawa wasu da na isar da manzanci manzanci kuma ayoyi ne ababen kidayawa hukunce hukunce ne sanannu da suka kare kaga aikin su ya kare sai suka tafi sauran bukatun mutane ku suna iya karewa to shi yasa Allah bai sa kowa ya zama wasu da fahimtar wannan ya yan uwa yana da matukar muhimmanci don zai gyara mana tauhidin mu sosai da sosai ina ga sai mu dakata haka saboda lokaci in Allah yadda da la'asar in Allah yadda karfe hudu da rabi daidai za mu fara ta yadda za mu tashi karfe shida kuma daidai ba karin ko minti da yin Allah da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk